آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكاكين سلكي يتشي فاصبر على ما يقولون ya rasulallahi sallallahu alaika wasallam ka yi haƙuri da abin da suke faɗi in ba kumanta ba jiya dama Allah ya ce walaula kalimatun sabaqan min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamman shine Allah ya ce to fasbir ala ma yaqulun kai haƙuri da abin da suke faɗa zaka ji suna cewa wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alkawarin da ake cewa za a hallaka mu za a yi kaza yaushe ne har ma za ka ji suna cewa Allahumma in kana haza huwal haqqa min indika fa amtir alaina ijaratan min sama kaga ai duk gatse ne kaman suna ganin abun ba zai yiwu ba Allah ya ce to kai hakuri saboda komai yana da lokaci duk abin da aka samar lokaci shi sha'anin Allah duk abin da za a yi in lokaci bai yi ba ba za a yi abun ba kowane abu yana da ajali musamman wanda in wannan ajalin bai zo ba ba za a yi wannan abun ba duk gaggawan da ake kuma in lokacin ya yi ba wanda ya isa hana ya ce fasbir ala ma ya kulun kai haƙuri da duk abin da suke faɗa kai dai wasabbi bihamdi rabbika kai tasbihi da godiyan ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin hudowar rana wannan yana umarni da sallan asuba kenan wa qabla gurubiya da kuma kafin faduwar rana wannan kuma yana umarni da sallan la'asar kenan wa min ana illaili da kuma lokuta na dare kaga kenan sallan magaruba da sallan isha shine ana illaili fasabbi yace kai tasbihi a lokuta na dare wato wannan fasabbi din duk yana nufin sallah ne saboda abin da sallar ta kunsa na zikiri da ainihin tasbihi sai aka yi idlaqin ba'di da ainihin gaba ɗaya abin yana nufin kai sallah farkon kafin ainihin hudowar rana shine sallan asuba da kuma lokutan dare shine sallan ainihin magaruba da isha da kuma kafin faduwar rana shine sallan la'asar aha wa adrafan nari da kuma gyaffun yini lokacin da gefe ɗaya kare gefe ɗaya zai fara shine lokacin zawar wannan kuma yana nufin sallan azur kenan kaga kenan wannan ayar tana nuna umurni da sallah biyar gaba ɗaya an ba wa manzo Allah hakuri kai hakuri da abin da suke faɗa kai dai ka kula da wa'annan salloli guda biyar ɗin ka riƙa yi sannan can da yace wa min ana illaili daga lokuta na dare akwai sallan da a dare ya faralta akan manzo Allah ya zama farilla mu kuma yake mustahabi akan mu shine tahajjud to wannan ma Allah ya umurce shi ya kula da shi ya rika yi kamar yadda wani waje yake cewa min al-layl fatahajjad bi nafilatan lak yawa shi manzo Allah tahajjud wajibi ne akan shi mu kuma mustahabi ne akan mu yi wannan tahajjud din to duk wannan ayar ta kunshi umurni da wayannan ainihin sallolin Allah madaukakin sarki ya ce ka yi haka la'allaka tarda saboda ka samu ainihin yarda lokacin da za a baka a baka abin da har sai ka yarda ba yana cewa wala saufa yuɗi ka rabuka fatarda ba to ka yi wannan sallolin saboda ka samu ainihin yarda lokacin da za a baka abin da za a baka din na ainihin sakamako wala tamuddanna ainaika kar ka miƙa idanunka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaratal hayati dunya zuwa ga abin da muka jiyar da dadi da shi gare su na dangogin kayan jin dadi wanda yake zaratal hayati dunya fure ne kawai na rayuwar duniya ka san aka ce fure shi ainihin amfanin fure kawai a ido ne yayin kyau amma abin da ake nufi din shine kwayar duk furen da aka ce bai yi kwaya ba ai kaga ba shi da amfani to rayuwar duniyar gaba ɗaya fure ce babu kwaya a ciki in dai baka yi aiki na ainihin abin da ka samu na duniyan ka samu kwayar a lahira ba to a furen zai kare kaga dukkan fure in bai yi ƴaƴa ba karshe idan iska ta kada shi zafi ya zo me zai kone shi kenan ya zama babu to shine Allah ya ce wannan zaratul hayati duniya ne wannan abin da aka ba su na jin daɗi din karka miƙa idan ka zuwa wannan ɗin kawai fure ne na rayuwar ainihin duniya. linaftinahum fihi Allah yake kuma duk wanda kaga mun ba wannan fure na ainihin ado na duniya din mun ba su ne dan mu jarraba su fihi a cikin shi dama ai wa nablukum bisharri wal khairi fitna ko ko me aka ba wa mutum jarraba ce idan Allah ya baka duniya ya baka arziki ya baka jin daɗi yana jarraba ka ne gani ya zaka kangare mar ne ko kuma wannan abin da ya baka zaka sarrafa shi cikin biyayya ga ubangiji haka idan mutum Allah ya daura mar wahala da bala'i da kaskanci da talauci shi ma duk dai jarraba ce kawai dai kai mumini ya zama kana tsaye guri daya ko miye in yazo ba zai girgiza ka ba kamar yanzu manzo Allah yake cewa ajaban li amril mu'min amruhu kullu khairun idza asabatu sarra'u shakara fa fakana khairan la wa idza asabathu darra'u sabara fakana khairan la yace ma li hadha illa lil mu'min shi al'amarin mu'mini yace abun mamaki abun burgewa idan alheri ya same shi na jin daɗi sai gode wa Allah fakana khairan la wannan godiyan sai ya zama alkhairi gare shi da in shakartum la azinannakum idan abu na bakin ciki da wahala da sharri ya same shi nan ma sabara fakana khairan la wala in sabartum lawa khairul lisabirina saboda haka mumini shi ta ko ina aka zo mar duk abin da za a zo din jarraba ne amma cin jarrabawan shine abin idan na ainihin jin daɗi ne ka gode wa Allah ka ci jarrabawa idan abin na ainihin ba daɗi ne ka yi haƙuri ka ci wannan jarrabawa amma matukar idan mutum alheri ya zo mar sai ya dagawa bai ci jarabawa ba haka idan rashin daɗi ya zo mar bai haƙuri ba bai ci jarabawa ba kowanne ana faɗuwa ana ci Allah ya ce linaftinahum fihi dan mu jarraba su ne fihi a cikin wannan ainihin abubuwan da aka ba su na furen duniya a ga yadda za su tafiyar da shi wa rizqu rabbika khairun wa abqa kuma arziki na Ubangijinka da za ku samu a aljanna, khairun shine mafi alkhairi duk abin da za ka samu a nan duniya, to idan ka gwada da na lahira zai zamo kaman babu ne, na lahira shine mafi alkhairi wa abuka kuma shine mafi wanzuwa. Saboda haka ma ake cewa duk mutumin da lahirarsa ba ta yi kyau ba, dukkan duniya babu ne, duk mutumin da lahirarsa ta yi kyau, duk wahalar duniya kaman babu ne, yau da a ce za ka shekara ɗari kana shan wahala daga ran da daɗi ya zo ina wahalar ta tafi haka nan duk in zaka shekara ɗari kana jin daɗi daga ran da ainihin wahala ta zo sai kaga daɗin ya tafi an ce wata rana sayyiduna hasan ya yi ado ya hau kan doki yana tafiya a cikin ainihin jama'a sai ya gamu da wani bayahude shi kuma bayahude yana cikin bakar wahala sai bayahude yake cewa ya jikan muhammadu ya ce na'am ya ce kakanka ya yi wani magana wanda wannan maganan gaskiya ina da ja ya ce me ya ce ya ce duniya sijinul mumini wa jannatul kafiri ya ce yanzu a hakan ne kai yanzu kana cikin wannan daular a hakan ne za a ce kana cikin kurkuku ni kuma a yanzu yadda nake rinna a cewa ina aljanna sai ya ce kana musu ne ya ce an yanzu da za a buɗa ma mazauni na a aljanna za ka san a kurkuku nake kai kuma da za a nuna ma mazauninka a wutan ka mutu haka za ka san wannan zaman naka aljanna ce saboda haka a kullum haka abin yake wannan abin da Allah zai ba mutum a duniya jarraba ce idan ya gode wa Allah na ni'ima ya ci jarrabawa in yayi hakuri da wahala ya ci jarrabawa linabtinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa kuma arziki da yake wajen ubangijinka khairun shine mafi alkhairi saboda haka duk abin da ka samu na duniya ka nemi lahira da shi saboda wannan na duniyan bai zamo mafi alkhairi ba na lahira ya fi shi alkhairi sannan wa abqa na lahiran shine mafi wanzuwa wannan na duniya din zai kare saboda haka kai kokari ka sai wanda zai wanzu da abin da zai kare وامر اهلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Allah madaukakin sarki ya ce wa mur ahlaka ka umurci iyalanka bis salati da yin sallah sannan kai ma wastabir kai hakuri alaiha akan sallah din kaga sallah ne kullum Allah yana mai da hankali akan sallah annabi Musa ma tun farko aka ce wa aqimis salata li zikri ko annabi Isma'il shi ma aka ce wa kana ya'muru alahu bis salati haka nan dai kullun sallah annabi Yahaya shi ma da ya kasa magana lokacin da alama ya zo mar yace fasabbihu amine bukuratan wa ashiya yace ku dai ku rika sallah safiya da yammaci to dukkan annabawan Allah suna kan sallah Allah yace ka umurci iyalanka da yin sallah kai ma kai hakuri akan ta kaga kenan duk lokacin da aka ce mutum an wayi gari ya yi tunanin zai iya daina sallah to fa zai bar addinin kenan gaba daya saboda wanda ya zo da addinin ma ga abin da Allah ya ce mar ka umurci iyalanka da yin sallah sannan kai ma ka yi haƙuri akan sallan dan ba ka da wani abin da ya wuce ainihin ita sallar an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a ƙarshen rayuwarsa abin da yake ta kokari akai shine a tsaye da sallah a tsaye da sallah ba zai fito ma an zo an yi sahu ya bude labule yana kallo yana murmushi yana jin daɗi saboda ana sallah kaga ko ba wani matsayin da mutum zai kai yau har ya ce shi yayi usulin da wai yanzu ko bai yi sallah ba ba komai ya kai matsayi kaza babu wani matsayi ƙarya ne duk wani matsayi babu matsayi kamar na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan in mutum ya ce akwai wani shehi da yake bi sai ya ji mana akwai wani wani shehi ne wanda ya daina sallah duk shahin nan mu da muka sani gaba ɗaya akan sallah muka san su yanzu haka har wanda suke raye yanzu haka shau da yar bauchi idan ka je gidan shi kana son ganin shi za a ce tsaya sai lokacin sallah shi yanzu ba a ma ganin shi sai lokacin sallah in ba sallan ba bai fitowa haka kuma dukkan manyan malamai suke duk malami na Allah za ka same shi ya kula da sallah daga ran da ka ji wani ya ce wai shi ya kai matsayin da ba zai sallah ba to ku ya hanya ya kama hanyar jahannama ne wannan usulin sai dai sada shi zuwa ga jahannama ba zuwa ga Allah ba aha wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umurci iyalanka da sallah sannan wastabir alaiha kai ma kai hakuri akan sallah Allah yace in dai ka dukufa akan sallah la nas'aluka rizqa ba mu tambaye ka mun kallafa maka yadda zaka samu arziki ko yadda zaka rike kanka ko iyalanka ko waninka ba nahnu narzuquka Allah yace mu za mu arzikta ka in dai ka kula da wannan ibadar Allah yace lamarin arzikin barmana kai dai ba za a ce ce ka kwanta karka nema ba tunda Allah ya ce wabta gumin fadlillahi in ka fita neman ka bar wa Allah samu yawa in kaga ka shiga cikin kunci to ba ka bar sallah ne amma in je mutum ya dukuba matsayin shi na musulmi ko yaushe yana sallan nan daidai akan lokacin ta yana yin ta da sharadin ta da komai to wannan mutumin ba shi ba wahala yawa amma idan mutum ya bari kam dama mun karanta a bawa mana arzu an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan yawmal qiyamati ahma saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka mu za mu arzikta ka sannan wal aqibatu littaqwa kyakkyawan karshe ya tabbata ga ma'abota tsoron Allah shi ko gayan taqwa shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi shi kuma dama duka ya kunshi ainihin hakuri din ne kai hakuri ka bautawa Allah ka yi haƙuri karka saɓi Allah ka yi haƙuri da zama da jama'a karka ainihin cuci kowa sai ka ga katsira ka tafi lafiya wala aqibatu litaqwa ƙarshe mai kyau zai tabbata litaqwa ga mabuta tsoron Allah وقالوا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصهف الأولى وقالوا سوى إن مشركين مكة da suke tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wai sai suke cewa laula ya atina bi ayatin min rabbih dan me shi ba zai zo mana da ainihin wata mu'jiza daga ubangijin shi ba kamar yadda ga nan annabawa da suka wuce su annabi Musa sun zo da sanda sun zo da hannu yana haske annabi Isa ya zo da raya matattu da warkar da kutare annabi wani ya zo da kaza annabi Salihu ya zo da taguwa to shi dan me ba zai kawo mana wani mu'jiza wanda wannan mu'jizan zai nuna mana daga Allah yake ba Allah ya ce, Awalam ta'atihim bayyinatu ma fi sufil ula? Shin bayani da hujjoji na abin da yake cikin littattafan farko lam ta'atihim bai zo musu ba? Wannan alƙur'anin da ya zo bai ishe su ya zamo mu'jiza ba? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ma ce mafi girman mu'jizan manzon Allah shine alƙur'ani. Alƙur'anin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san rayuwar shi sun san lokacin da aka haife shi yayi shekara 25 bai taba barin gari ba banda wancan tafiya da aka yi da shi na ainihin babban shi wanda ba ma isa inda za a je ba aka ce a mai da shi wannan shekarar ma da aka je an je fatauci ne kawai aka dawo bai taba ziyartar wani malami ba ba taba ganin shi yana rubutu ko yana karatu ba ba wani malamin da ya taba zuwa ya ziyarce shi amma ya zo da abin da ya gagari duk duniya gaba daya ya zo da labaran kafin a halicci duniyan ma sai ya ce a antum ashaddu khalqan am sama banaha sai ka labarin yadda aka gina duniyar yadda aka yi sama yadda aka yi kaza yadda aka halice ku yadda aka yi kaza ya zo da abubuwa dai gaba daya wanda kowa daga ci kuma ya san wa'annan abubuwan idan mutum ba da Allah bane bai sai zo da su ba yace to wannan bayanin bai ishe su ba ya zamo mujiza har sai an kawo musu wani mujiza daban awalam tatin bainatu ma fi sufil ula shin bayani na abin da yake cikin takardu na farko bai ishe su ba wannan alqur'anin har sai sun nemi wani mu'jiza daban kaga in dai ba ta'annuti ba qur'ani kadai idan ka
kai walaula ko walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi Allah madaukakin sarki yace walau da a ce an na cewa mu a halaknahu mun hallaka wa'annan kafiran bi azabin da wata azaba min qabli kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin aiko wannan alqur'anin da a ce za a hallaka su je lahira Allah ya ce laqalu ranar tashin kiyama da zaka ji sun ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan ai da ka aiko mana da manzo fa nattabi ayatika da mun bi ayoyinka gashi yanzu an aiko sun kibi Allah ya ce da bamu aiko aiko ba abin da za su ce kenan ai baka aiko bane bamu san kana so a bi ka bane da ka aiko ai da mun bi min qabli an nazilla ai da ka aiko mana tun kafin mu shiga wannan kaskancin wannan kaza tun kafin mu shiga wannan kunyan da mun bi to shine sai Allah ya aiko manzanni ya aiko littafan saboda ya zama hujja a kansu yanzu babu wani kafirin da yake da hujja a gaban Allah duk abin da zai ce da an yi to an riga an yi shine bai bi ba saboda haka in an je gaban Allah ba wanda yake da hujja illa mutumin da ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى kasan ranar tashin kiyama abubuwa na mamaki manzanni mutanen su za su musu musu in Allah ya ce ai na turo ma da mai gargadi su ce ma ji ana min bashirin wala nadirin su ce mu ba wani mai gargadi ko mai bishara da ya zo muku da ya zo mana Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nazirun haqiqa mun turo sai a ce to ku wanzanni yaya mun je mun isar waye shedan ku zai su ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya al'umma annabi zai mu ce wani wani wani annabi ne sai a ce ai annabi salihu ne sai a ce wai la samu da akamu saliya kaza kaza kaza kaza mu karanta Allah ya ce to kun ji hujja kowane ainihin manzo za mu zama masa ainihin shaida tsakanin shi da al'umman shi cewa Allah ya tura shi wajen su wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'ala nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to haka nan dai abin zai tafi Allah ya kare mu da tsoron tashin kiyama kul kullu mutarabbi sun fatarabbasu Allah madaukakin sarki ya ce kawai kulkace musu kullun da mu da ku kowane bangare mutarabbisun mai sauraron abin da zai faru gaba ne saboda haka fatarabbasu ku saurara fasa ta'alamu da da sannu za ku san man ashabu sirati sawi da mu da ku wa yake kan hanya madaidaici wa manita da wane ne kuma yake kan shari'a ƙarshe dole ainihin Allah zai hukunta abu ɗaya tunda da mu da ku gaba ɗaya muna sauraro manzo Allah ya zo da gaskiya kun ƙi bi kun ce ƙarya ne kuma kuna nan mu ma muna nan muna sauraro ƙarshe Allah zai hukunta abu ɗaya fasata da muna da sannu za ku san man ashabu sirati sawi wa yake kan tafarki madaidaici wa manita da kuma wane ne wake kan shirya alhamdulillah wannan sura ta zo ƙarshe za mu dakata nan insha Allahu sati abin nan mene shekara mai zuwa sai mu tashi a suratul anbiya abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka kare mu da dukkan sharri da bala'i Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu gama da duniya lafiya wannan wata na Ramadana dukkan alkhairin da kake ba wa bayan ka ya ubangiji mun roƙen ka Allah ka ba mu dukkan sharri da bala'i Allah ka kare kare mu kuma watan ya fita ma gaban gaba ɗaya Allah ka ainihin iya mana Allah ka kare mu da dukkan abin da ainihin ya zama abin tsoro ga ainihin rayuwa da ainihin kabari da da da da lahira gaba ɗaya Allah ka yaye mana Allah ka rufa mana asiri Allah ka iya mana dukkan abin da ya gagare mu Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani kasancewa akwai sauran lokaci za mu ba wa su dr rabiu su dan tarfa mana albarkacin bakinsu kafin ji insha Allah karfe tara da rabi za mu tashi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين a yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kun sani dai zan yi magana ne saboda umarni ne ba haka bai kamata ce na ce komi ba nan saboda mutu a gaban malam ne to alhamdulillah mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana ni'imomi ya yi mana ni'ima ya halice mu yan adam ko ya ba mu addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so baya ba da addini sai ga wanda yake so duk wanda Allah ya bashi addini hakika Allah yana son sa malamai suka ce to duniya abu uku ne dama mulki sarauta arziki wannan ababe guda uku din duka Allah yana bayar musulmai da wanda ba musulmai ba amma shi musulunci Allah baya ba da shi ga kowa sai ga wanda Allah yake so saboda bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shi wanda ba musulmi ba duk mulkinsa duk sarautarsa duk arzikinsa da zaran an zare ransa ba shi ba jin daɗi ne na har abada ba na ɗan lokaci ba amma shi musulmi duk irin sabon Allah da yake yi in dai ba ya tafi lahira yana shirka ba to zai samu Allah subhanahu wataala kamar da Allah ya ibadiyal ladzina asarru ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna la yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim to kaga muka duwa ka sai mu gode wa Allah Allah ya yi mana ni'ima ya halice mu musulmai wata nema da Allah Ubangiji ya mana sai Allah Ubangiji ya sanya muka zama almajirai malin ka challa wallahi wannan ba karamar nema ba ce Allah ya mana babban nema ce duk mutumin da tsinci kansa cewa almajiri ne a wannan gida gode wa Allah saboda ka ƴan uwa musulmi alhamdulillah Allah ya mana nema ya nuna mana farkon wannan wata mai albarka kuma ya nuna mana kusan ƙarshen sa akwai mutanen da Allah ya nuna musu farkon watan amma bai nuna musu ƙarshen sa ba amma mu Allah ya yi mana ni'ima ya nuna mana kusan ƙarshen sa gaskiya mu gode wa Allah kan wannan ni'ima din abinda zan dan tunatar ƴan uwa musulmi Allah subhanahu wataala ya halice mu bai halice mu don komai ba illa don mu bauta masa dan ya faɗa cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wannan ibada din yanzu muna gani watan Ramadana yanda ake dukufa wajen ibada bai kamata idan watan ya wuce a daina ibadan ba saboda jiya wani ya mun fatawa muna tafiya ya dauke na mota ne ya ce mu wane ya ce masa wannan kiyamun lailin da ake yi su tahajjudin nan kawai ana wahalar da kai ne ya ce manzala san sai ya riga ya mana gata ya ce duk mutumin da ya sallar isha'i jami'i a masallaci za a rubuta masa ladan kiyamulin na rabin dare idan ya sallar asubahi jami'i za a rubuta masa ladan ya raya dare ne gaba daya to don me za mu wahala da kanmu sai tambayar sa ga ta haka wucin tarciya wannan kuskure ne ƴan uwa musulmi annan na addini na mu addini na ibada duk mutumin da ya fika tsoron Allah ya fika ibada to kuma ya fika har abada wurin Allah yanzu alhamdulillah an yi tarawihi an yi tahajjud kada ce ramadan din ya kare yanzu akwai dare guda ɗaya a gaban mu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya raya shi to har abada zuciyarsa ba za ta mutu ba yace man ahya lailatul fitri lam tamut qalbuhu yawma tamutul qulub duk mutumin da ya raya daren karamar sallah zuciyarsa ba za ta mutu ba lokacin da zukata suke mutuwa kaga idan aka ce maka mutum mai maciccin zuciya da shi da gawa kusan ɗaya ne amma da za ka raya wannan daren to manzala sai ya maka garanti kai ku baka cin wanda cikin zuwa za su mutu a wani hadisi kuma cewa ya khamsu layali man ahya hunna wajaba lahul janna akwai darare guda biyar duk mutumin da ya raya su da ibada aljanna ta wajaba a gare shi daga ciki akwai wannan dalili yau in aka ce maka an ga wata wannan da karka dauka yanzu ramadan ya shige ibada wuce a dama a matsayinka na mutum musulmi raya dare da ibada ai aikin salihai bayan Allah ne manzala sallallahu alaihi wasallam cewa yi asharafu ummati hamalatul qur'an wa ashabul layli al'ummata da tafi daraja duka na farko sune mahaddata alqur'ani mahaddata alqur'ani su suka fi kowa daraja wurin Allah na farko ma dai ka sani iyalan Allah ne a doron kasa mu kasance masu raya dare da ibada saboda raya dare da ibada yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya shiga aljanna ba tare da hisabi ba saboda ya tabbata a hadisin abdullahi bin salam abdullahi bin salam sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam bai hude ne lokacin da manzara sallallahu ya kaura daga makka ya koma madina a lokacin yana nan a bai hude sa kuma ba ordinary bai hude ma shugaba na cikin yahudawa lokacin da manzara je madina abdullahi bin salam yake bada labarai ce yana ɗaya daga cikin farko farkon mutane suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai je wajen annabi dan a matsayinsa na imani da annabin ba bai je wajen annabi da sunan shi musulmi ba kawai abin da ya kai shi ya je ne ya ga wani irin mutum ne wanda yake cewa shi annabi ne kawai abin da ya kai shi ya ce da ya je ya kuza ya kuza har ya je inda annabi yake zo ne ya ce da na kalli fiskarsa na lura da fiskan sosai sai na ga wannan fiskan ba ta yi kama da fiskan makareci ba a take musulunta ya ce to farkon abin da ya fara ji a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji manzala yana cewa ya ayyuhan nasu afshu salama wa ɗimu ɗa'ama wa silul arhama wa sallu billail wa nasu niyamun tadkhuluna jannatu bi salami to mahalla shahidin tadkhuluna jannata tadkhuluna jannata bi salami za ku shiga aljanna ne fa cikin aminci in an ce za ku shiga aljanna cikin aminci idan aka yi busa mutane suka fito da cikin kaburburansu ba za a kora mutane zuwa abin mashar ba ai akwai bayin Allah wanda kwata-kwata wajen abin mashar ba za su gan shi ba ma bella ce sun je wurin to irin waɗannan mutanen idan kana so za ka zinci kanka cikinsu ya za ka zinci kanka cikinsu raya dare da ibada ka zanto cikin irin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari kun yastaghfirun bayan Allah salihai da daddare kadan kawai suke bacci kaga duk mutumin da aka ce maka kadan kawai ke bacci karka doka waya kallon TV yake yake da dare ko wani burazo yake wasa da waya a'a in ka zuwa wata aya zaka ga Allah ya ga maka me suke da daddare ka koma zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa تتجافى جنوبهم عن المداجي يدعون ربهم خوفا wa tsaman wa mimma razaqnahu yunfiqun da daddare nan kawai suna raya dare ne fa me suke yi suna kiran ubangiji su ne don me suke kiransa Allah ce mana khaufan saboda tsoron azabarsa wa tsaman saboda kwaɗayin rahamarsa irin waɗannan mutanen kai kokari ka kai kokari ka shiga cikin su saboda ya tabbata a hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ce idan aka yi gusaran tashi a rage ma aka fita to za a ji malaika yana kira aina allazina tatajafa junubuhum anil madaji a filin alkiyama fa mala'iku suna ta kira aina allazina tatajafa junubuhum anil madaji ina waɗanda jikinsu yake nisan ta shimfidan sunnan manzo Allah sai ya ce wallahi wa hum qalilun yan kadan ne dan Allah masoya manzon Allah mu shiga cikin kadan ne manzo Allah ne ya ce yan kadan ne to amma manzo Allah sai ya ce wallahi duk filin alkiyama suna kallo za a bude aljanna a ce ku shiga ba hisabi akan ku dan Allah dan uwa kai baka so ai maka haka in dai har kana so to ka raya dare da ibada me ibada mu mai sauki ne raya dare da ibada akwai nafulfuli akwai katun alqur'ani akwai istighfari akwai tasbihi akwai hailala akwai wa annabi salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ibadatu ummati ila tilawatul qur'an mafi girman darajar ibadar al'ummata to shine katun alqur'ani to saboda haka yan uwa musulmi kada mu ce ramadan ya kare tahajjud ya kare yanzu alhamdulillah malam ya mana magana akan tahajjud ga annabi wajibi ne akan sa amma mu fa musahabi ne wa min al-layli fatahajjal bi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmudan idan tahajjud a wajen annabi dole ne to mu ko musahabi ne musahabi ne akan mu saboda haka mu yi kokari mu zanto cikin irin masu raya dare kai ba dare ba mu kasance masu yawan ibada ma mu kasance masu yawan ibada addinin mu addini ne mai sauki wallahi babu wani abu da yake da wahala cikin addinin mu idan kana ganin cewa akwai wani abu wanda yake da wahala a wannan addinin to kai ne mai wahalan ba abu bane saboda Allah ba zai dora maka abin da ba za ka iya ba Allah ya faɗa farko da ƙarshe la yukallifu lahu nafsan illa wusaha Allah ba zai taba dora maka abin da za ka iya ba kuma Allah ubangiji ya gaya mana yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu usra Allah yana so mana sauki ne baya so mana wahala to dan Allah Allah da yake ga wancan yana so mana sauki yau zaka tiyan cewa ya dora maka abin da zaka iya ba duk kukan da muke na azumi wani wahala zafin rana Allah san zamu iya ne yanzu da mu masu azumin da wanda ba su azumin dan Allah mai bambancin mu ka duba jikin mu gaba daya ka dubi jikin wanda ba su azumin ka dubi kai jikin ka mai azumi mai bambancin mu ba wani bambanci duk abin da Allah ɗora mana za mu iya ne so sa ka yan uwa musulmi mu yi kokari annabin mun nan da muke so da muke koyi da shi wallahi in kun duba irin ibadar sa ummi na Aisha da ba ta ba da labari ba yana tsayuwa da da har kafafunsa suna kumbura saboda me saboda tsayuwa dan Allah masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane yana cikin mun ne tuba kiyamu lai hadan yazan sai kumbura fi sabilillahi kuma Allah wangi ya ce wa lakum fi rasulillahi usatun hasana an ce mu koyi da shi to in yace kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa koyi ne ba wai kai yanda annabi yayi ba dan ba za ka iya ba saboda kai uwa musulmi mu zanto masu yawan ibada abu biyun nan su zama halinka ka zanto mai tsoron Allah ka zanto mai yawan ibada ka yarda mutum ya fika mulki ka yarda mutum ya fika arziki ka yarda mutum ya fi ka sarauta amma wallahi karka yadda mutum ya fi ka tsoron Allah karka yadda mutum ya fi ka ibada duk mutum da ya fi ka tsoron Allah ya fi ka ibada har abada ya fi ka wurin Allah saboda ka addini mu mai sauki ne ibadun da muke mu samu lada wallahi duk al'umman in ka kama daga zamanin annabi adam alayhi salam har zuwa kan annabi isa alayhi salam babu al'umman da Allah ya mata gatan da mu al'umman da sallallahu alaihi mana gata aiki zamu yi dan kadan a baka lada mai yawa yanzu ba fuskar da ake ake ta neman daren lailatul qadr nan dan Allah dare ne guda ɗaya fa dare ne guda ɗaya wanda da za ka yi raka a biyu kacal a cikinsa sai a rubuta maka ibadar shekara tamanin da uku wani kuma kai ma Allah ce fiye da haka din saboda ga uwa musulmi mu gode wa Allah mu gode wa Allah za mu zakata nan ga dan uwa malama yana na kwatu ma lokaci ma ya abin nan amma karo kallaka kafin da tsaya ni ina da tambaya amma ta shafe ni ne ni eh tawaye karo kallahu ta shi karo kallahu Allah ubangiji amsa mana ibadunmu Allah amsa mana ibadunmu Allah maimaita mana malam kuma Allah ubangiji ya saka masa da alheri ina roƙo ƴan uwa gaba daya malam koyaushe ba nan ba saboda zai zama riya abin da ya kamata mu yi shine mun ga roƙon Allah Allah ubangiji ya bashi lafiya ya tsawata mana rinsa Allah ubangiji ya bashi lafiya ya tsawata mana sa Allah sanya albarka a cikin sa da ƴaƴansa da zuriyarsa wannan anguwa ta Hausare Allah ka saukar da albarka a cikin ta gaba da Hausare wallahi Hausare an yi arziki bare ne ko bare ne na ɗaya na siya nan na ce Allah suka da baka gidan malam sai wani mutum ya kira na waje ce kai marwaci ne duk ba za ka yi anguwa addu'a anguwa gaba da wasu gidan malam to muna roƙon Allah ubangiji suka da albarka a anguwan nan gaba daya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ubangiji da mana da lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Borno da arewacin Najeriya da Najeriya gaba daya Allah muna roƙon ka albarkacin ibadun da aka yi cikin wannan wata mai albarka duk ƙasashen musulmi Allah ka ba su lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alheri duk abin da kuma sa gaban alheri Allah ka tabbatar mana shi duk abin da muke ji tsoron sharrin sa Allah ka kare mu sharrin sa ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah ba lokaci assalamu alaikum Allah ya albarka a cikin wannan zaman Allah ya tsawaita a kwanakin malam kuma Allah ya ƙara mana himma zuwa irin wannan guraren Allah ya ƙara alheri ya ba mu dukkan alherin da yake cikin wata salamu alaikum
ta'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ayan uwa alhamdulillah assalamu alaikum mun gode Allah wanda ya nuna mana ƙarshen wannan zama cikin wannan wata mai albarka ga bayanai dai duka malam ya riga yayi ba wani abin da zamu ce sai dai sha'anin abubuwan da malam ya faɗa abu ne da ya zama a yau ga mai hankali ya tashi ya tsaya ya yi ibada ya nemi kusanci ga Allah ya zame wa mutum dole in mutum yana da hankali domin me idan ka duba ka yi tsab da irin rayuwar da yanzu ake ciki ba mutumin da yake samun nutsuwa sai mutumin da ya kama Allah ba wanda za ka ga ka kira shi kana kiran shi ya juya ya amsa maka a take sai mutumin da ya zama mai ibada ne amma in ba haka ba ai wani abu yau ko in aka ci aje maka maganan Allah da lahira aka ce arantana idan ka tsaya kana ibadan nan kana ibadan nan ba kai ba akan ka har zuri aka gaba ki daya yanzu yawanci dukkan mu nan ka kokala albarkacin iyayen mu muke ji irin abubuwan da suka tsaya da shi a Allah suka yi ijtihadi suka hana bacci da su yi da kansu su sa a yi har Allah ya zo ya zama to shi yake jagorantar rayuwar mu to kai kuma yanzu da Allah ya barka kai ma dole ka yi domin me domin kai ma Allah ya tabbatar maka da wannan alkhairi na iyayen naka da kuma ainihin ƴaƴan da ainihin zaka haifa maganar jihadi kowa da irin abin da Allah ya bashi malam Allah ya bashi wannan ɗawainiya dole ne ga mutumin da shi ma lalle zai raka wannan abin zuwa ga Allah kamar yadda malam ya faɗa addu'a almajiran malam da masoyan malam dukkan mu almajiran sannan da duk wanda yake son wannan al'amarin ya ci gaba zuwa ga Allah to wannan ya kamata ya tsaya shi ma ijtihadin sa malam na koyarwa kai kuma naka da kasan ba za ka iya ainihin koyarwa ba zuwa za ka yi ka koya ko ku a amfana kake da wannan abin da ake ko ku a musulmi ne ka san wannan abin harkar Allah ne to wajibinka ne a kanka ka rinka ma malam addu'a saboda shi al'amari na alkhairi da kake gani in dai na Allah ne kamar yadda Annabi alaihi salam ya tsaya yake kiran mutane zuwa ga addini ya tsaya ya jajirce ya samu abokan adawa to haka zalika duk mutumin da igaji manzon Allah ya gaji komai nashi alkhairinsa ka gada sharrin da ake masa ya ka gada to wane ne sahabbai da suka zauna da manzon Allah suka kare shi suke ta kokarin kar a taɓa mutuncin annabi kar a to tunda yanzu babu su to a maimakon malami sahabbai su ne wanda za su iya suna addu'a suna raka shi da addu'a tunda ba filin yaƙi yanzu a fita ba balle mutum ya ce zai ɗauko kansakalinsa da ainihin dawa kai ya kawo a'a kansakalinka da ainihin kayan yaƙinka a gurin malam shine addu'a malam ya fita jihadi ya jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ubangiji ya masa umarni ya zo ya isar na ainihin kyakkyawan aiki da hani da mummuna to ku ko masu rakawa sahabbai shine ku raka da addu'a a yi masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya ya kiyaye shi gaban shi da bayan shi da zuri'ansa da kuma ainihin dukkan almajirai da suke wannan guri da mu duka da muke tare da shi muke karuwa da shi Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya da nisan kwana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to ne maganar da zan yi halin da ake ciki a ƙasar nan shi zan yi magana a kai saboda Allah baya canzawa sai kun canza saboda ya kamata mu mai kokari mu canza abubuwan da muke yi mara kyau don Allah ya canza mana kuma yara samari wanda ainihin suke su dage da zuwa wajen ilimin din nan ko a ina ake yi kaza kaza ko ka ji ko ka je littafi ka yi to wannan ana yawan sha za a samu ci gaban da ake nema in mun canza Allah zai canza wannan ma Allah ya ce ma daman wannan abun da ake mana ma ya rage mana ma ya yafa wasu da ma abin da ake mana abun yayi yawa abin da muke na rashin kyau da kuma kokari mu canza Allah kuma ya canza mana sallallahu alaihi nabiyil karim
saboda kurewar lokaci za mu ba shi mu shi malam babu yau sai ya cika mana da addu'a bismillah karamakallah
jama mai sifari goma salata na goma Allah ya gafarta mana wannan zama tun daga farko za ka cinsa abinda aka faɗa daidai Allah ya bada lada wadda aka yi fuskure Allah ya tsallake ya bayan afu a cikinsa Allah ya biya bukatun na alkhairi wannan malami namu Allah ya ƙara masa lafiya da jajircewa Allah ya bashi karfin gwiwa Allah ya bashi karfin gwiwa Allah ya karfafa shi albarka maki sallallahu alaihi wasallam sifari goma salata na goma lahawar sha ɗaya Allah kaɗe mai dukkan hau Allah ka ba mu lafiya Allah ka kare mu kare lafiyar mu Allah ka ba mu lafiya zama lafiya ɗan kasuwa da ke cikin wannan unguwa da wannan makaranta Allah sun albarka a kasuwancin su masu sana Allah ya taimake su masu aiki Allah ya ƙara darajar su dukkan wanda ya taimake mu da zuwa da ajihunsa da addu'arsa mun gode Allah ya saka kowa da alkhairi Allah maimaita mana shekara mai zuwa cikin wadatar arziki da ƙoshin lafiya Allah maimaita wani shekara mai zuwa cikin wadatar arziki da ƙoshin lafiya. Allah ka maimaita wani shekara mai zuwa cikin wadatar arziki da ƙoshin lafiya. A barkar maki sallallahu alaihi wasallam ayatul kursi la qarja kullahu wa salatul fatih. Muna bara kulhu Allah goma sha ɗaya ga shi mahaifin malam Allah ya kaya dangare shi Allah ya nawara masa kabarinsa lokacin alherin da ya asasa ga ɗaya daga cikin ‘ya'yansa nan ya zo yana haskaka unguwa albarkacinsa ne Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya naura masa kabarinsa ƙulhu Allah sha ɗaya da su ne tattawan unguwan nan dukansu wadda muka tana da wanda mutuna ba da makwanta da kwanan kabiru ake irin su irin shek umar irin su nan gidan gali su alhaji musa ɗan da sauransu su malayi isa mai shirya duka gaba ɗaya dai ulhuwallahu goma sha ɗaya da bismillah ta ta unguwannin gaba ɗaya Allah ka nawara masu kabarin su albarka a nasu lasa wanda muka roƙa Allah ka amsa wa na fatiha ɗaya salatul fati kafa uku ko arama rahimar shi ne ya kai sallallahu alaihi wasallam fatiha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح اللهم بارك لنا في زراعتنا وتجارتنا وصناعتنا اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا في زراعتنا وتجارتنا وصناعتنا اللهم بارك لنا في زراعتنا ومرامين اللهم بارك لنا في زراعتنا وتجارتنا وصناعتنا اللهم بارك لنا في زراعتنا ومرامين الحمد لله الذي وهب لي على كبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم صلاتي ومزاتي ربنا تقبل دعاء دعاء
ولجنا بين يقول ربنا اغفر لنا وليتنا ونسبقنا بالإيمان رجل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومنا فضلت من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك أجل موسى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم ومن آبائهم وزرياتهم وإكوارهم وجتبيناهم وهدينا مسائل المستقيم أمن يجيب مطلع ذلك أو يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون فاتحة
a jama'a akwai yan uwa wanda suka taimaka mana tun farkon karatun nan da man fetur na janareto da kuma jikinsu da aljihunsu da akwai yan uwa da yawa da suka taimaka da abubuwa saboda wannan karatun ya tabbata muna roƙa musu alam na shira uku idza ja uku duk wanda ya taimaka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya miyar masa da linkin balinkin dubban abin da ya taimaka Allah ka ba mu ikon taimakawa dukkan ayyukan alkhairi Allah ka taimake mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya alam na shira uku idza ja uku bismillahir rahmanir rahim إذا جاء نصر الله الفتح mu ƙara karanta ƙulhuwa uku salatul fati uku iyayenmu wanda suka asa samu akan wannan hanya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya gafarta musu wanda suke da rai Allah ka samu gama da su lafiya mu rabu lafiya da mu da su gaba ɗaya Allah ka samu cika da imani dukkan ainihin dattawan unguwan nan da maza da mata wanda suka rasu Allah ka gafarta musu wanda suke da rai Allah ƙara musu lafiya idan ta mu ta zo gaba ɗaya Allah ka samu cika da imani marisa lahiyar mu na gida da na asibiti maza da mata yara da manya duk Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya dukkan masu yi mana alkhairi kaɗan da da yawa gaba ɗaya Allah ka lillinka musu Allah ka lillinka musu ka saka musu da dubban alkhairin da suka yi mana Allah dukkan wanda suke roƙon musu addu'a da mu da su gaba ɗaya Allah bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana ah, alka- sharri duka Allah kare mu iyalan mu da ƴaƴan mu Allah ka sanya musu albarka Allah ka yi mana albarka gaba ɗaya Allah ka sa mu gowa da duniya lafiya wannan musibu na zamani duk Allah ka ɗauke mana Allah ka gyara halayenmu Allah ka samu goma lafiya fatiha da ayatul kursi da salatul fatiha bismillahir الذي يشفع عنده إلا بإذنه على ما بين أجمع القوم لا يجد شيء من أمر شيء اللهم صل على سيدنا يا ربنا يا خالق العوالمين هل بيننا وبين كل ظالم وجز لكل من إلينا أحسن وجازي أن الجزاء الحسنة اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والأري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يوا أكوي أكوي
Assalamu alaikum jama'a. Akwai sayin na gwani bukar nam nam Allah ya masa rasuwa zai yi jana'izan shi gobe karfe goma a nan ƙofa gidan shi babban layi wajen gidan su baban doki gwani malam bukar nam nam ya rasu karfe goma za a yi jana'izan ƙanin ba ƙofan kwan eh ai malam abuwar ba ƙwarai eh nam nam kam an gama da komai eh masha Allah Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa.